الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wa
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم
ubangiji ta lace allazi da yanzu ne gudan mutabawai na tadawi min al-mu'mini da cikin mu'minai fi sadaqati abu da shafi sadaqa wato wanda suke haihuwa da masu yin sadaka fi sabilillah wacce ba ta wajibi ba wallazina la yajiduna illa juhdahum da masu aiban da wanda ba sa samun dan wani abu da za su yi sadaka da shi da su yi kokari da su yi kokarin su bayar dan abin da suka bayar kuma suka kawo sai kuma su wa'annan munafukan su rena su dinga aibanta su akan sun ba da kankara wa yasaru da minhu suna yi musu ba'a suna yi musu iskilanci wa lahum azabun alim wani da Allah ya suna da azaba mai wato wannan ayan tana magana akan munafukai waɗanda idan ka zo ka kawo sadaka mai yawa sai su jaye wannan tiyari don harami idan ka nemi ƙoƙarin ka kawo kaɗan kuma sai su ce to Allah mai zai da wani to shi ne Allah ta'ala ce wannan jinjiran da suke yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu mummunan sakamako a kansu ayan ta sauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a kawo sadaka kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukari daga Abdullahi bin Mas'ud idan lokacin da ayoyi suka sauka na a bada sadaka fi sabilillah sai dai mun kasance mukan je mu yi dako da kaya a bayan mu a kiyamu domin mu zo mu bada sadaka to sai wani mutum ya zo da sadaka da yawa wasu malaman sun ce ko a turayen abdullahi bin rahman bin hawa ya zo da dukiya da yawa wanda ya kai dai hali duhu da zai kawo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai muna ga kaba da su kaba da kaba da ai wannan ne wannan son Allah ne sai kawai ya dai ne wannan dukiya ne ya kawo da kace haza munahi wani mutum kuma ya je dan ya kokarin sa ya je kawo sani daya wato kwanon hatsi guda daya shi ma ya kawo sadaka da fi da fi da fi da kama mun a ga da ke inna la da ke da ke da duka ya da ba ku aka wannan kin sadaka dan wannan abu da kawo da shi Allah ba ku aka sadaka to shi ne Allah ya kawo da wannan aya ma'ana kenan duk yadda kai ba za ka yi gudun ta ba in ka kawo mai yawa a ce riya ne don a sani idan ka kawo kaɗan kuma a ce Allah ba bukatar matan wannan aiki ne na munafukai suna aibanta masu yin ibada suna aibanta masu yin sadaka da waɗanda suke yin abubuwa fi sabilillah kuma ko a yanzu akwai irin wannan mutane yanzu ni ya kai mutumin kirki ne kana aikin addini to sai ka masu kan kai ne ka cewa ai ne wannan duba don Allah ya dinga ɓata abin da suke yi saboda mai saboda haushin shi ke zai iya yi ba kai kuma za ka iya yi kaga akwai hasada ya sa a ta kasance maka mutum da kuma mai maka hasada a kanmu kana salloli guda biyar kana azumi kana kiyaye dokokin Allah ba ruwanka da haramu kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ni a gefe na ne na jin haushin ka duk me yasa kake yi sai zai dinga cewa kai riya kake yi ko kai maki manzon Allah ne yana faɗa ne da abin da kake na wannan duk alama ne na munafurci to da haka da suka aibanta wanda ya kawo da yawa dariya suka ce ai wannan gidan wanda ya kawo kaɗan wasu kaɗan kuma suka ce ai wannan Allah bai zai karɓa mu zai karɓawa bai zai karɓa masa ba don me yasa zai kawo ɗan kaɗan to shine Allah ta'ala ya karɓi labarin su ana alladina yalmizuna al-mutawwin annabi shine aibantawa at-ta'yin waɗanda suke aibanta waɗanda suke iya ƙoƙarin na yin abu na taɗauƙi na nafiya min al-mu'min da su ne fi sadaka da abin da ya shafi sha'anin sadaka za su zo su ɗauko dukiya mai yawa sai ƙoƙarin su kawo da lillahi amma munafukai su dinga abin nan ba ta su suna cewa ainihin ne ba don Allah ba والذين لا يجدون الا جهدهم kuma waɗanda suke aibanta waɗanda ba su da komai sai ɗan abun ƙoƙari ƙoƙari suke su ɗan samu ɗan abun da suka samu su kawo sadaka su ma aibanta zuwa sai Allah bai zai karɓi wannan ba Allah Allah zai nemi abu ka kawo ɗan kaɗan wanda suke da irin wannan halin ba ya suka wani ne suna iskilanci wa waɗanda suke kawo sadaka inda masu yawan da masu kaɗan yadda ka lafiya tafiyar Allah Allah zai musu mummunan sakamako akan wannan iskilanci da suke wadan mu azabun alim kuma suna da azaba mai radadi ranar kiyama saboda ka Allah ta ala bai tsare su ba idan kai ba za ka iya ba ni wani wani abu kirki to kai ba in ba kai ba masa kuma ka kame bakin ba amma kai ka zo kana aiban shi zai iya yi wa a ce neman taimakon na sadakar nan don cin zahari a fili ne kowa zai faɗi me zai bayar hakan din yana ƙarfafa gwiwar mutane su bayar sai ka zo kace ka ba da miliyan ɗari biyar to ne zai ce wannan riya ne kawai son ka sani wani kuma zai ce ba da dubu biyu sai ka ce mai Allah ne da dubu biyu ka kaga wannan duka ba gaskiya ba ne to da haka kaɗa a sarari ko a fili wani ya ba da kaza zai karfafa gwiwan wani shi ma ya ba sannan Allah ta lafi fasabi kul khairat ku yi rige-rige wajen aiki a kai. Kawo ɗan kaɗan idan wani yana da kaɗan yana kunyan bayarwa wani baya baya ni ma bari in baya na wannan kanani a sai ba Allah bane in na kawo wancan ma ya kawo kadan wancan kadan in ya kawo sai zo mai yawa amma idan an rena masa kaga an yana tsara da ka kuma yana tsara da iri irin sa ko da haka sai dai a yi ba masa masa addu'a Allah ya karba masa alwani da Allah ya bayar kawuna minku suna yi wasu iskilanci shine ba'a maganganu na wadatanci ai kai ya kake yi a kai mai Allah zai da sadaka sai Allah ta dace ya tafi Allah mu Allah zai mutu mummunan sakamako akan iskilanci da suke to kaga kalmar sahira ta mai mai kiso ta farko iskilanci na biyu kuma sakamako akan akan iskilanci ba za ka ce Allah ya mutu iskilanci ba domin ba a siffanta Allah da iskilanci ba a siffanta Allah da makin ba a siffanta Allah da yaudara kuma duk akwai makamantan irin wannan alƙur'ani yuhadibuna Allah wa huwa khadimuhum saboda haka kaga suna yaudaran Allah Allah yana musu mummunan sakamako akan yaudaran ba za ka Allah yana yaudaran su saboda kalmar yaudara ba ta da wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna makirci Allah yana niyyar musu da makircin su yana musu mummunan sakamako Allah yana niyyar mai yi mummunan sakamako akan makirci ba za ka ce suna makirci Allah yana makirci ba to shine shi ma'ana sabbin bayan tsaro na minhum sakira Allah minhum suna maki suna izgilanci Allah kuma yana musu mummuna sakamako a cikin gidanci wannan shi ba za ka ana cewa masa mushakala mushakala shine ittihadul kalimatayn lafzan wa ikhtilafuhuma ma'anan kalmomin guda biyu su haɗu a lafazi amma ma'anan su kuma daban-daban ne gashi irin ne ne amma ma'ana daban-daban dole za a ba domin kar ya je ba da wata mummunan ma'ana to da ka ubangiji ta ala sai mutu azaba wanda take mai raɗaɗi shi ne mummunan sakamakon da zai mutu a kan idan da nake wannan kar ya hana kai yin aikin alheri ka ce a in kai ma ba a yi ba maka za a yi ba in kai ma za a rena maka ko za a ce yali duka wannan in ka fasa yin aikin alheri da sababin wannan to shekan ya ci galba a kanka don ribar na ce za ya kula su ba shi gamsuwan mutane abu da wanda ba za ka ke samu a ce kowa da kowa ya gamsu da kai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba فمن ذا الذي تربى فجاياه كندها فالمرء نبدا عنه حتى مقاله فوالله لا يقوم بقومنا لا يوام بيجوا so da kai za ka bari ka bari don Allah kenan kanka damu da abin da za a faɗa kai dai wanda kai don shi dai ya san don Allah kai kuma ubangiji ta dace wa ma kun ku min shay fa inna allaha bihi alim duk abin da kuka yi komai nan kannan sa Allah yana sani da shi kuma zai maka sakayya zai maka sakayya a kanka ko da ka ba abin da zaka bayar Allah ta'ala ya manta da shi ya zama bai maka sakayya a kanka ba to garki wannan ka'idodi da ubangiji ta ala ya bayar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqin duk abin da ka bayar na wani abu na sadaka to Allah shi ne bibiyar maka Allah shi ne bibiyar wato ainihin masu azurta kuma ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyiban taqabbala Allah azza wa jalla bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum zuwa hatta takuna min sadaqah duk wanda ya sadaka ko da da abin da bai wuce dimino kwaya ne ba da sadaka ba kima da bai wuce dimino kwaya ne ba Allah zai karɓi wannan sadakar da hannunsa na dama ya kula da wannan sadaka har ta zama kamar manya-manyan duwatsu na tare lada a yau jira na biya to da haka haka za a ce ga ladan ya taru ya taru ya yawa to da ka karkare na abin da za ka bayar na alkhairi ittaqin nara wa law bi shirki tamra ka kare kanka daga shiga wuta ko da da sadaka ne da tsahin dibino ka riba dibino biyu ka ba da rabi sadaka fi ta kai wani to ka yi wannan don ka kare kanka daga shiga wuta da hannuwa sannan bayarwa da yawa kuma sabon masana kuma sun bayar sun bayar da yawa lokacin da za a je yakin da buka sai na ya ba da rabin dukiya sai na maka ya ɗauko dukiyar sama gaba ɗaya ba za ka ce mai kamar wani iyalan kai na ba mutu Allah da mazon kaga manzon sama bai ce a'a ai wannan baka kyauta ba ya karba Abdullahi bin Abdul Nam sai na Uthman ya kawo dukiya mai yawa ya bayar har manzon sama ya ce ma bar Uthman ma bi da ba ta ne daga yau duk abin da Uthman ne zai fitar da shi ya ce aljanna da kudin su so ya yayi da jihin da da jishin kufra ya shirya wa runduna na yaki da za su tafi ta kusa wanda ba su ne Manzon sama ya ce ya kai aljanna sannan cewa zai sayi abin da rijiya biyu roma rijiya roma yana da ajiyar sai na usman yin zira to da kaga ya ba da kudin sa fi sabi da to abdurrahman bin hawu sun ba da dukiya mai yawa duka manzon ba bai ce riya bane saboda haka in tana da hali ka bayar da yawa ka bayar gurgudun abin da za ka iya ba in kana da shi da yawa ka bayar da yawa in ba ka da shi da yawa kuma ka bayar gurgudun abin da Allah ya kore maka manzon ma ce al-muqsinuna هم المضلون يوم القيامة إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا ما تكوني توني تلك ورانا القيامة wanda suka fi yawan wadata su ne masu ƙarfin wadata a nan dama sai dai wanda ya dinga miƙawa wa na fa hayaminan wa imanan wa bai daidai sai dai wanda zai ce gashi karfi kai ma karfi kai ma karfi wata ina yana bayarwa to shi ne wanda zai tashi kuma wanda kira na ne da karfi wa shekar da maganganun mutane ba za ka gina yin ayyuka waɗanda suke na alkhairi ba ko za ka ka ba shi sabi da lai tare da yakan shi nan ya zama don Allah kake ba sai Allah ta ala yi استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ubangiji ta lafiya inda aka da mu ka nema musu gafara in za mu kai ko ka nema musu gafara aula tattaka da mu ko ba ka nema musu gafara ba wato zaki aka ba mu za su ma ko ka ce Allah ya gafarta musu ko kar ka ce Allah ya gafarta musu in tastaghfir lahum 70 marra da za ka nema musu gafara sau 70 falan ya zakir Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu dan ga munafiki kaman mushriki ne duk wanda ya mutu akan munafiki ko akan shirka ko kafirci in sau dubu za ka nema masa gafara Allah ta'ala bai zai zai gafarta masa sai sa nan aka ce mu zama ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu da za ka nema mu gafara sau saba'in Allah ta ala da zai gafarta mu ba me yasa dalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih abun da yasa saboda sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki shine wanda ya bayyana da imani a zahiri amma a batini kuma kafiri kafiri ne to da haka bai yi imani da Allah bai yi imani da manzo Allah ba sai aka gafarta masa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shiryar da mutane kafirai wanda ba su yi imani ba baya datar da su zuwa ga shirka to da haka idan kana son kai imani sai ka dau hanyar imani kokari za ka yi ka tsoro akan shirya sai Allah ya tsora ka akan shirya amma mutum da dan ta'adda ne ne ma shi gudun ma hanyar shirya yake yi to Allah baya dakatar da shi ya tsora shi akan shirya don ubangiji ta ala cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana masu kokari sai sun gane shirya Allah ya ce zan tsora su akan shirya zan fahimtar da su amma kana nan kana sharholiyar ka duniya kawai ka za a gaba ai baka dauka hanyar shirya ba ba za ka dace ba to da haka kullum kana cikin sharhodiya ne kawai da fasikanci kai mujrimi ne ba ruwanka da addini baka damu da shi ba sai Allah ba tsoron kai kai ba amma kai kokari ka ka fahimci addini kaga ka bar abubuwan da kake na sabon Allah kana kokari wajen yi wa Allah ta'ala da'a da biyayya to sai Allah ya maka tsoron ka sai da ka da ka zama mutumin kirki wato ainihin ba wahala to da haka ubangiji ta'ala anan ina gaya manzon Allah da sama da gane da sha'anin munafukai su fa ba magana gafara ba inda sun mutu akan wannan munafurci to ko da zai nema musu gafara a sauki saba'in Allah da zai gafarta musu to cewa da yana wasu gafara a sauki ko da sau saba'in Allah da zai gafarta musu wannan mubarak da ba da makuni ba na nufin cewa in yi saba'in da ya Allah zai gafarta musu ko ya yi sau dubu Allah da zai gafarta musu wato wannan usulubi ne na na larabawa al'adar suna jihadi da saba'in da in sau saba'in za ka yi magana ba zan kula ba in har abada ba zan kula ba ko sau nawa za ka yi magana ba ana nufin ya saba'in ko in saba'in da ɗaya za ka kula shi ba wace kuma zai ce ko sau dubu za ka yi magana a saurari ko dubu ne ma ba zai saurari ka ba ba dubu ya fi dubu kawai mubalaga ne saboda haka kawai ya yanke ne kawai ba zai saurari ka gaba to haka nan an yanke magana sai ma wannan kai gafara ko rubi ne gaba ne ba ta sai ba ba za a gafarta ba har sai sun yi imani to da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba ya gafarta wa kafirai da mushrikai yana gafarta wa wanda ya ga dama daga cikin mu'mini abin da bai ga shirka ba yasa nan Allah ta ya amfani da zai sai fa dan ya da Allah lahu Allah ba zai taba gafarta musu lakin na harfu zarfi ne wata ayi na korewa da kuma wato ainihin karfafa korewa da karfafa a cikin suratul munafiqun Allah ta'ala ya ce sawa'un alayhi astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma duk da ne wannan magana ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ta'ala bai gafarta musu Allah ba shi da mutum saboda haka kenan ba ana nufin cewa in an yi sama da sau saba'in ba za a gafarta musu kawai ko sau nawa ne Allah bai zai gafarta musu za ka ka guji muna kulki da sheka da gafa don ka mutu a kanka babu wani gata da wani yake da shi wanda zai nema maka gafara a gafarta maka saboda duk gatan mutum bai kai manzon Allah ba za ka gafarta kai ya nema munafukan ma gafara bai musu amfani ba kamar yadda za mu ya nema babban sa gafara da ya mutu akan shirka yace zai nema masa gafara wanda mutu akan shirka Allah ya nace sai ka nema ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to da ka duk ne mazala bai kamata ya nema wa mushrikai gafara ba mummune bai kamata su nema wa inda suka mutu akan kafirci gafara ba Allah ta lafi wa maka da shirka wa Ibrahim illa an mu'minatin wa ala hadiya to da ka alƙawari ne yayi amma da ya bayyana masa cewa babansa kafiri ne azara a shi kenan sai masa tawaye to da ka nema masa gafara da ya zo alƙawari ne yayi amma ba zai amfani to shi yasa imani idan mutum ya mutu da imani sai a masa wannan saboda an ba da ko da ya mutu akan munanan ayyuka to an ba da dama ɗan uwansa za su nema masa gafara da masoyansa amma ko ni kirkin musulmi zai mutu da kafirci to ba wanda zai nema masa gafara ko ƴaƴansa ba su nema masa gafara za su shiga damuwa da tashin hankali iyayensu sun mutu akan shirka wuta da su tafi suna ji suna gani ko ba dama su ce Allah ya gafarta su kaga wannan babban asara ne zalika huwa al-khusran amma in sun mutu akan imani ko da a ce suna wani abu na saɓani na na abin na sabon Allah to kai an ba ka kofa kuma za ka nema kuma za amma Allah ta ala ga kuro rahimi sai ka farka mu saboda haka ubangiji ta ala yake duk ne ne ko ka nema kuma ka ka nema Allah ta ala bai sai ka farka mu saboda sun kafurcewa Allah sun kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya kafurcewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi to in ya mutu ba a nema masa gafara kuma ko an nema masa gafara Allah bai zai gafarta masa ba saboda mai ya mutu akan kafirci mummunan kaje ballanta na wanda ya mutu akan munafurci wanda ya bayyana da cewa shi mai imani ne ya yaudari Allah sannan kuma alhali ko shi ba mai imani ba to ba wani gafara da za a nema masa yawan bayan sannan idan mutum yana tare da kafirci ko munafurci ko shirka duk ayyuka ne da Allah zai ba shi ladawa in yayi sallah a banza wa zalika al-islamu wal furuqu tasiruha bi dunihim ba wani abun da zai zai zai zai zai inganta daga ayyukan ibada sai kana da iman azumin ka Allah da zai karba ma sadakan ka da kake yi Allah da zai karba ma wanda zai baka lada a lafiya ba don ubangiji ta rada wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih ba abin da ya hana a karbi abin nan sadakan su bakin sun yi kafirci Allah sun kafirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka zai hana a karbi wato ainihin aikin ka shi yasa yanzu da kafiri zai zo yana tare musu addini in ya ga wani miskini yana cikin wani hali sai zai taimaka masa da abinci wancan bai da gida ya saya masa wannan yana asibiti bai da magani a ce ya saya masa magani to duk waɗannan ayyuka da yake yi sun kai sai dai a saka masa a duniya amma ba a lafiya ba a yanzu muna da ƙungiyoyi na yanki ko ƙungiyoyin tallafi galibin su da kasashen kafarai wanda suke ba da dukiyoyin domin a taimakawa mutane ko mutane da musulmi da ana duk ana taimaka musu zama ana bai ba su lada a lafiya ba ko mutane saboda ba su da ba su da imani saboda kafaru billahi wa bi rasul sun kafurcewa Allah sun kafurcewa manzo amma Allah ya kan iya dan wadata su a duniya yakan dan saka musu da wani abu na dan jin daɗi ɗan kaɗan a duniya amma a lahira ba su kwata-kwata amma inda musulmi da ya yi foundation yana taimakawa ainihin bayan Allah yana tallafa musu da kuma bayan albarkar da zai samu a nan duniya to a lahira kuma zai samu lada zai zai kan da ladan a lahira to da haka imani shi yake sa a karɓi aikin amma mutum ba da imani ba za a karɓi sallan ba sannan duk wanda ya mutu akan kafirci kuma ba a masa sallah kuma da zamu karanta a can gaba Allah ta ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri to da ka karka karka tsaya akan kabarin karka karka wani sallah kar ma ka tsaya ka masa addu'a akan kabarin munafiki ba a masa addu'a ba a masa sallah saboda ya koyi kafirci to haka nan sauran kafirai gaba to kaga waɗannan abubuwan duk yayi a tsara ba za a masa addu'a ba ba za a nema masa gafara ba duk ayyukan da yana da yake ba za a karɓa ba saboda kafircin da yake da shi sannan ba za a masa sallah ba ba ya da wani abu za a ga akwai wanda suke kafirai ne amma kuma suna suna yin sadaka suna kyautatawa amma duk a banza ne a laira kan bara samu dadan amma dai malamai sun ce a duniya wataƙila ɗan buɗa musu a harkar kasuwancin ko a aiki ko a wata sana'a su ko wani abu amma ba dai a laira ba saboda haka mu gode wa Allah ta'ala da ya yi هو
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون Ubangiji ta laife bari al-mukallafuna wasu munafukan da suka yi tashi ba su je yakin tabuka ba sun yi farin ciki bi maka haƙi da zaman su da suka yi a madina khilafa rasulillah bayan manzo Allah ta kuma da suka yakin tabuka sun ji daɗin wannan zaman domin ba su je yaki ba sun ɗauka za a je a gina gina sai suka ƙi su wa karibu an yujahidu bi amwalihim suka ki su yi jihadi da dukiyoyin su wa anfusihim da kuma kawunan su fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wato suka ki sadaukar da dukiyarsu da rayukansu domin jihadi don ɗaukaka addinin Allah sai suka zauna a gida suka ce su ba za su je suka shiga su wa qalu sai suka gaya wa shaji shaji su sai dai gaya wa shaji su muna bukan la tabi'u bil haqqi kar ku tafi a cikin zafin nan to da lokacin da za ka tafi a cikin abu a lokacin zafi da lokacin kar ku tafi suka dinga junan su wasu yi su muna kar ku tafi lokacin zafi yadda da lafiya kulna wa jahannama ashaddu harra ka gaya masu wutar jahannama ta fi tsananin zafi fiye da zafin kabuka lau kanu ya fahu da ake suna fahimta yakin tabuka an yi shi a shekara ta tara kuma tafiya ce mai nisa ba a taɓa tafiya mai nisa ne ta dawo a tsohuwar hanya a yanzu kilomita dubu ne sabuwar hanya kilomita ɗari bakwai da nan amma a irin tafiyar da yadda ake bin doshe ba mu san kilomita nawa ba ne to kaga tafiya ce doguwa duk tafiye tafiye da aka yi kilomita ɗari da wani abu ne sai wanda aka je maka kilomita ɗari hudu ne shi ma kila hanyar badar aka bi wannan hanyar ba ta kai kilomita ɗari hudu amma wannan doguwar tafiya ne sannan an yi ta a lokacin zafin rana aka tafi wannan yaƙi sannan kuma yaƙin an yi lokacin talauci ya sa maza kuma ya buɗe launcin ya ce a zo a taimaka saboda wasu suna zuwa suna kuka suna son su tafi jihadin amma kuma ba su da kuɗi ba mu za su barwa iyalansu ba da ta su suka fi duniya ya ka ce to masu shi su taimaka shi na ka dinga taimaka nan ne sai na bari kawo rashin dukiyanka sai na baka ya ka dukiyanka gaba ɗaya a durawa sai na su ya ka dukiya mai yawa sai na su ya ka mai yawa haka aka dinga har haɗawa ana da ainihin ba wa mutane suna da duk da haka akwai waɗanda ba a samu abin da za a ba su ba su da ainihin dukiyar da za a ba da za su tafi sannan ba a samu abin da za a ba su tafi jihadi ba to a lokacin munafukai sun ga wahala ne sai suka ce kai yanzu wannan zafin rana ga lokacin da kika ga mutum ya yi kaɗan me za mu je mu ga wannan jihadi to da dama sun sai in sun ga jihadi mai dan sauƙi da za a ci gani ko da aka sai suka yi gobe don su gobe suka ce kar ku fita jihadi a lokacin zafin rana kar ku fita jihadi a wannan lokacin shi kenan suka hana ga uwansu ko kowa zai zaɓi a kai ta tafiya kowa ni ga zamewa yana da gaba suka zo suka ni gaba da su yi maza kamar da za mu yi wannan in jihadin da suka yi zuwa ba tare da uzuri ba sun ɗauka bara a fallasa su bane da shi da ubangiji da ala ke fallasa su fallasa su har idan mumuni ne bai samu ya je jihadi ba to takin hankali zai shiga amma na aka ce farihan muhallafu da bi maka'adin khilafa su farin ciki suka yi da wuce jihadin sai ga wasu kuwa sun zo suna kuka suna cewa ba su da kuzuri a kama musu kuzuri manzan su yana cewa lalle ma ba ni da kuzuri da zan ba ku suna ta kuka da hawayen kaga ba farin ciki a nan suna bakin cikin ba su je jihadi ba amma munafukai su kuma suna cikin farin ciki to shi ne Allah ta'ala ya ce to tunda suna yi wa junan su wasiki cewa wai akwai rana kan su tafi na ta dokin hali sai ce kulna wa jahannama ashaddu harra da kamin a gaya musu wutan da na mataki wannan zafi za su jure zafin ranar nan da ya fi a kan zafin wutan da nan da wutan da na mataki wutar duniya ma zafi banda ta na zafin ranar hadith ya inganta a cikin musnan na imam ahmad manzon allah sallallahu a cikin bukhari da muslim manzon ma yace na rukum hadihi ma yuqidu banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari da wannan wutan da dan adam yake kunnawa a nan duniya yake girki da ita tana da amfani ta ma yake to yanki ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannam sai sabai suka ce ya rasu Allah inna ala kafir ai wannan wutar ma ta isa ai ko ita ne yau aka ce ita ce wutar jahannama za a je ba mutum da take ya shiga wuta ta ita da Allah da shi wanda zai iya sa ya sa sa wuta ne bai bai bai cire ba a nan duniya babu to sai wanda ba ce inna ha kubilat alaiha بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حبيب an fifita wata lahira a kan wutar duniya da ninki sittin da tara wato wutar lahira ta yi wutar duniya da zafi sau sittin da tara sau sittin da an ninka ta saba'in to kaga wannan abin tsoro ne to idan wannan akwai shi a lahira to wani kuma magana kuma magana wani zafi rana zai sa ba za ka je da haji in dai ka tsoron wannan ba sannan hadisi ya inganta a cikin musulmi imam ahmad manzon ma yana cewa inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wa ghuribat bil bahri marratayn ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة للناس. Wannan ma ce kun kawo san kusa duniyar nan yanki ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannam. Kuma da aka fito da yanki ɗayan ma sai da aka bugi wannan zafin wutar da kogi sau biyu. Aka tsoma ruwan a kogi, wutan a kogi aka ce aka sake tsoma a kogi. Kaga an sake mai rage zafin da ke da. Yace ba don haka ba ba wanda zai iya amfana da wannan wuta ta duniya. Na rage mata zafi. Setelah kata ini, kata kata ini bukan benar. Kaga dole mutum ya ji tsoron wannan. Sannan hadisi ya inganta a sunan na Tirmidhi da Ibn Majah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wutan nan an kunna ta shekara saba'in har ta zama jaha wutar jahannama kenan. Shekara akwai shekara dubu shekara dubu ana kunna ta ana ta kunna ta ana ta kunna ta kamar a ce ka sa zuwa zuki kai ta hura wuta shekara dubu ana hura ta sai sai da tarar jami'a sannan aka ci gaba da kunna ta shekara dubu ana hura ta ana ta hura ta ta kare jirguwa shekara dubu har ta zama fara sannan aka ci gaba da hura ta ana ta kunna ta ta kare jirguwa ta kare zafi shekara dubu har ta zama baka sai dai ba zai sau da mutum sai da ta zama baki mai duhu kamar duhu ne kenan shekara dubu uku aka yi ana kura wannan da akwai wata duniya da za a yi ta kowa tana kura ta ne wata ta yi ba ta kai shekara dubu dubu da wannan shekara dubu ka ga wannan abun ko ko na ruja hannama shaddu harra idan wutan jihar nama ta fi wutan ta fi tsananin zafi fiye da wutan duniya ballantana a ce wato ainihin rana ballantana a ce rana saboda haka idan mutum yana tuna irin azaban da ke cikin wutan jahannama ku zo da zuciyarsa za ta zama ɗanya zai goge za su zuciya domin wutar bayan zafin da take da shi zurfinta kuma wani dutse ne aka ji ya yi diri a zamanin manzalar wani diri aka ji a zamanin manzalar ma mutane suka tsori ta wannan diri daga ina ne manzalar ma ya ce wani dutse ne aka sake shi a wutar jahannama shekara saba'in sai yanzu ya ta karkashin kasar wuta jihar dutse ba ka sai zuka take dutse a iya ka kakara fat ya fada ya ya ta amma shekara na shekara saba'in yana tafiya yana dubu saba'in har ka kai to kaga Allah ta'ala shi ya san iya zurfin wannan to anan za a jefa mutane anan za a jefa mutane ubangiji ta ana cewa fallazina kafaru qutti annahum thiyabu min nari يشق من فوق رؤوسهم الحديد يدخل فيه ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من فم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق wato waɗanda suka kafu za a yi musu riga ta wuta sannan za a dinga zuba musu tafashashen ruwa na wutar jahannama a kansu kwakwalwansu ya dinga tafarfasa hanjin cikin su ya yayyanke a cikin da fatan su ta kokkone duk lokacin da zafi yawa suka nemi su fito sai a sake ne su wani bin ya bai ce malaka ne da kutuma suke duka suna rige su wajen duka to da aka a cikin mutum ya koma karkashin ta zafi ya fillo shi sama malaka su kuje shi da karfe da guduma na karfe sake ji cewa aka haka fada su fada to kaga wannan azaba ai ta wuce ma misali ba za a yi misali ba sannan inda a ce mutum idan ya kone a wutar jahannama ne da shi kenan babu wani matsala ya gama lalacewa ya kone zuba ya jin zafin ta da sai a ce da sauki to amma in ya kone fa za a saki ji da cikin ta min na ta kai nan da kafaru bi ayatina sawfa nusrihin na kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hadhihi al arab wadanda suka kafirce ayoyin za mu kona su da wutar jahannama idan fatar su ta kone za mu canja musu wata sabuwar fatar don su dandana azaba sabuwar fatar wanda wasu malamai suka ce kaurin fatar dan wuta zirahi arba'in ne kaurin fatar kawai don wutan ta ci sosai yadda ake ta ci sosai ah in yin fatan nan ne kan aminci nawa ne in fatan mutum ta duniya aminci nawa fatan za ta duniya duka wannan azaba ne ta wutar jahannama to in kana haro wannan ta ya ma za ka yi tunanin wai akwai wani zaki ko akwai wani wahala ka ce ba za ka yi ibada ba ba za ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta ce kalla innaha lawa nazza'atu lishama tad'u man adbara wa tawalla so da ka wutar jahannama wuta ne mai duruwa wanda take yagan fatan fiskan mutum fatan kan mutum haka take yagan fatan kan mutum a ciki duk wanda ya juya wa Allah baya yake baya addini wanda shine abin da yake jira ka Allah ka kare mu da rayuwa shi da ubangiji subhanahu wataala bayan ya faɗi irin murnar da su waɗannan munafukan su yi domin kada ainihin wato don saboda wasu da yaƙi ta ko ba su musu sha wahala ba to shine Allah ta rafe ne fa jefa ko kariya فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
ubangiji ta dace falyabhaku qalilan ida ya dan kadan walyabku kafiran su kanan duniya ne walyabku kafiran su ko kame yawa a lahira da za a bi makamu yaksibun sakamako ne na ayyukan da suke aikatawa a nan duniya ba suna farin ciki ba dala da su dariya amma dariyan kadan kadan ne kuma kuka mai yawa yana jiran su a lahira kuma azaban da za mu su kuka a lahiran sakamakon aikin da suka yi a duniya ne na munafurci da da yawa addinin musulunci da gwamnati wannan ayan faliyar haku kalilan waje ku kalilan suka ce insha'u ne kuri da bin khabar wato insha'i ne kamar umarni ne amma labari ake nufi da shi kusa muna da khabarun yuradu bihi insha wani lokacin ana zai ba da labari amma kuma umarni yake nufi insha'i ne kamar walwali da su yurbina auladakunna haulaini kamilaini cewa akai mata masu shayarwa suna shayar da ‘ya'yansu shekara ne kaga labari ne amma abin da ake nufi mata da suke shayar da jarirai su shayar da ‘ya'yansu shekara biyu kasu wuce shekara biyu kaga umarni ne ba a yi ta wuce shekara biyu ba ko a nan da aka ce su yi dariya ɗan kaɗan ma nan ka fasa yau hakunan tsarinan su za su yi dariya a nan duniya ɗan kaɗan amma wasu ya kuna kasirar fil akhirah za su yi kuka mai yawa a lahira ku yi dariya a nan duniya kaɗan amma kuma ku jira kuka da yawa a lahira don za ku shiga wutar jahannam kuma idan mutum ya shiga cikin wutar jahannama zai yi ta kuka amma ba za a tausaya masa ba babu tausayi yanzu a nan lahi a nan duniya in ka shiga wahala ka ce wayyo Allah ko gobara ne kana ihu yanzu za a kawo maka tausayi a ga cewa an fitar da kai an kashe gobarar nan an fitar da kai amma wutar jahannama ne ka shige ta duk kukan ka ba za a saurara maka ba ba wanda zai ji tausayin ka وأن عبد الله بن مبارك هنا سوى وقالت السوق في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف صحوك والأنباء وافئة أما قليل فلا تدري بما تقع أتي الجنان وفوز لا انفتاح له حميد دهيم ولا تبقي ولا تدع قال البكاء ولن يرحم تضرع فيها ولا ريحة تغني ولا تدع لينبغي العلم قبل الموت عالمه فسال قوم بها فما رجعوا yace ranar lahira za a ba kowa littattafan sa hannu kuma ayyukan da kai a nan duniya su za ka gani a lafiya to ya za ka rafka da baka san sakamakon ya zai kasance mai kyau ne ko mara kyau baka san aljanna za ka tafi ba ko duniya za ka tafi me kake a duniya baka koma ga Allah ba yace in aljanna ne jin daɗi ne wanda yake na kololuwa wanda baya yin ba idan kuma wuta ne azaba ce wanda ba za ka iya ka ba azaba ce wanda ba ta yanki ba yace wasu sun yi ihu a cikin wutar jahannam ta daga su sama ta wantsalar da su a jiki ta nirgimar da su nan ta buga su nan suka dinga ihu amma wadan yi harka baro ba tausaya wannan kukan nan ba tausaya muku ba kwata kwata to waje tausaya maka zabaniyawa ne manya-manyan mala'iku ne zabaniyawa sai ya su kama dukan ka kawai a cikin wutar jahannam dinga dukan ka da wuzuba wuza ta har gobe ka sake dukan ba wanda zai ji tausayin ka anan lahira ka ji tausayin kanka ya yi imani ka da tsoron Allah ka ka je duniya sai Allah ya lahira sai Allah ya ji tausayin ka amma baka ji tausayin kanka ba mai ji tausayin ka to da haka yace ilimi ya amfani da shi tun kana wayannan bayanan da ake da lahira tun kana su amfane ka wasu sun nemi su dawo duniya su gyara imanin su da ayyukan su ba ba su dama ba ba su dama sun dawo to da in an je lahira babu dawo to za ka kai dariya kaɗan amma za ka yi kuka mai yawa ranar alkiyama abdullahi bin abbas yace ma'anan wannan ayan ad-dunya qalilun falyafaqu fiha ma sha'u yace duniya kaɗan ce in an kwatanta ta da lahira su yi kukan su yi dariya su yadda suke hiya dunya aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min al-qalil tusimmu bi dhihha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalil duniya in akwai abin da ya fi ta kaɗan ma ni ta kaɗan ta ita ce kaɗan ɗin kaɗan amma duk da haka tana tana tana ɗauke hankalin wasu mutane tana ɗauke hankalin sai su yi mutum sun mace ba tare da wani dalili duk wanda duniya ta rufe ya zama wawa don ba ya ce duniya budurwan wawa za ka budurwa tana ruɗan wawa to duniya ma tana ruɗan wawa ne za ta loka ka ta kai ka ka kai ka tabaro ka to shine mazbani magana Abdullahi bin Mas'ud yace to duniyar nan yar kadan ne ku kukan ku yanda kuke so sai ce fa idan kada ati duniya wa saru ila Allah in kana kuka Allah ya kadu abada yace idan duniyar ta kare suka koma zuwa ga Allah ta'ala to za su fara wani sabon kuka wanda baya yankewa haka ba shine kukan mutan jahannama ke to da haka duniya ta kan iya rufe ka kai dariya amma ba ka sani za ta duka in ko ba ta rufe ka ba shikenan za ka yi dariya a lahiya kar ka taɓa yarda da ita biyar duniya ta ƙudu bi minni fiha hazari hazari min fasihi wa mashi wala ya garu ka minni ibtisamun fa qawli mutqin wa tidu duniya tana gaya maka ki da bakin ta kai kafa kafa da ni kai kafa kafa da ni kai kafa kafa da kamuna magana ta in na maka wani abu za ka yi dariya amma a aikace kuma kuka tan saka to za ka za ta buɗe ka kuma ka je kai kuka a layi to wannan munafukan da suka ƙi su je yakin tabuka da suke ta murna wai kuma su je ba ba su sha wahala ba to za su yi dariya a nan dan kaɗan za su yi wannan murnan amma idan an je lahira kuma za su kuka mai yawa kuma sannan da za a je ne ma kanu ya kar su zargi kowa wannan kukan nasu da wahalar da za su sha a lahira sakamako ne na abin da suka aikata a duniya na munafurci da kafirci na kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ayyuka na sako da suka yi daban-daban kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin surat Fussilat man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid in kai aiki mai kyau don kanka za ka sakamako mai kyau in kai mummunan aiki mummunan sakamako za a yi maka abun a kanka zai dawo Allah ta'ala ba ya zalin kan bayin to daga duk wanda ka gan shi a aljanna to yayi aiki ne don Allah ya ce wa kudu washrabu bima aslaftum fil ayyamin salihah ku ci ku sha sakamako ne na ayyuka masu kyau da kuma yanzu inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun wanda suka yi imani suka riko da addini suka tsaya tsayin daka akan addinin su to waɗannan sakamakon su aljanna ne ba su da tsoron tafiya lahira ba su da bakin cikin barin duniya kuma sakamako ne na aikin da suka yi a duniya ko za ka sai ka aiki kafin ka samu wato ainihin wannan sakamako ɗin to ka ji tsoron Allah kan duniya ta wato ainihin rufe ka sai ubangiji ta Allah ya
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ubangiji ta'ala yace fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin min idan Allah ya mai da kai zuwa ga wasu jama'a daga cikin wayannan munafika ka koma Madina ka samu munafikan da basu je yakin Tabuka ba ka je ka same ku a Madina to Allah ta'ala ya ce farka azanuka wai sai suka nemi yanzu izinin ka zai kuruji don tafiya wani yaki bayan fa babu wani kuduri ba su tafi yakin Tabuka ba amma yanzu kuma yanzu wani yaki mai nan sauki sauki inda za a ci ganima za su zo su ce maka to mun ma muna neman izini dai wannan karo ka ce da mu to idan suka gaya maka haka fa kul ka ce musu lan takhruju ma iya abada ba za ku sake fita yaki tare da ni ba har abada har abada ba zan yi da ku ba me yasa walan tuqatilu ma iya aduwa ko ba za ku yaki abokanin gaba da mu ba mu ba ma neman taimakon kafurai wajen yaki ba ma neman wai abin nan mushrikai ko munafukai su kama na sauki don wani mushriki ya zo yace zai taimaki manzon sama a yakan kafirai manzo Allah ya ce inna la nasta'inu bil mushriki ko ba ma neman daukin mushriki wanda ba musulmi ba to da haka ka ce ba za ku ta addinin ku ya tsoro ba za ba ran taba yin da ku fita tare da niyya ba har abada sannan ko ba za ku yaki abokanin gaba tare da ni ba har abada me yasa innakum rafiqun bil qu'udi ai kun yarda da ku zauna a gida awwala marratin a farkon al'amari lokacin da za ka tafi yakin tabo ka ba uzuri ba komai kuka zauna a gida to da ka fara hudu ku zauna ma alqalifina tare da waɗanda ba sa son zuwa yaki waɗanda suke zama ba su je yaki ba tare da uzuri ba kafa su malin suka fassara wasu ka ce kuma alqalifina tare da masu uzuri wanda ba sa zuwa yaki kamar mata kamar yara ƙananan kamar makafi kamar guragu da marasa lafiya amma ba za mu je yaki wato ainihin tare da ku ba to anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya tonawa su wa'annan kafirai da su yi tun da asirin da munafukai asirin su ya riga to shi kenan to an gane waɗannan munafukai ne qur'ani ya fallasa su dama a tsoron sun ce kada aya ta sauka ta fallasa su to da aka ji yakin tabuka Allah ma ya taimaka ba yakin ba a yi dina dina ba ana zuwa yahudawa nan suka kama kuya suna ta gudu wata guda aka yi a wurin aka mamaye su shi kenan aka aka cika da yaki ba yadda suke tsammani sun ɗauka za a ce mutum kaza sun yi shahada an kashe wani an dawo da wani ya karye ko duk babu wannan Allah ya karye Allah ta'ala ya yi yakin sa da kan aka ci garin da yaki kuma ba tare da an an samu wani rauni ba to maza su ma da ya dawo Allah ta'ala ya san za su zo suna ba da uzuri na karya saboda suka dinga ba da uzuri na karya cewa ai sun suna da uzuri sun san cewa idan sun ba da uzuri maza su ma ai bai san gaibuwa zai karbi uzuri to sai suka yi nikin kafin mazala ta ma ya dawo cewa to yanzu abin da za a yi in ya dawo mu zan mutu guri na karya mun san in mun mutu na karya zai yi da sai kuma ya nema mana gafa shi ke nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo suka zo suka sami su samani da wani abu wanda ya zo ya yi karya to zan ma ta zo zauna wanda ya zo ya karya zauna wanda ya karya zauna duk suka gama karyace karyacen su cewa suna da uzuri manzon Allah ya karbi uzurin su suka ce to ka nema mana gafara manzon Allah ya nema musu gafara shi kenan suna ganin sun gama hari to shine Allah ta'ala ya canza asu da wannan da wa'annan ayoyi ka ga dai ma mutu gabara da aka yi musu amfani ba don kafu in karewa ka gabara ba ka aiki ba kuna kuma yanzu an fallasa su ba za a sake zuwa da su kuma sun tabbata dai cewa sun munafukai ne sun halaka tare da ne tare da masu halaka to da haka sun zo da nau'o'i na uzuri daban-daban-daban amma Allah ta'ala ya fallasa su ya kunyata su gaba ɗaya dukkan munafukan da basu biya kita ba to ya kita boka saboda an yi shi a cikin rana ko doguwar tafiya ne ke sa kuna munafukai a gari amma yadda a ce tafiya ce mai daɗi duk za su tafi ba za a gane ba to da haka Allah ta'ala ya tashi mu'minai daban munafukai daban da sababin wannan yaƙi to amma akwai mutane guda uku wanda su mu'minai ne ba su je yaƙin ba kuma ba su da uzuri ba su da uzurin komai amma ko ba su je yaƙin ba akwai Ka'ab bin Malik da Murad bin Rabi da Hilal bin Umayya wayannan guda uku kawai Allah bai kaddara mu za su je ba su ba munafikai bane Ka'ab bin Malik yake sai na yunkura zan tafi sai ni ba zan iya sai na yunkura ba zan iya ana ta sake su a hanya har har aka tafi aka dawo da aka dawo sai suka rage da zafi cikin kare manzo da sallallahu alaihi wasallam to kuma da suka ce ku je ku ku je ku karya kawai ba da uzuri na karya kun ga kun ba da uzuri na karya ga wadannan sai su ba da uzuri manzo Allah ne wa musu gafara in kai ƙarya in ma in ma da alhaki kai ƙaryan to manzo Allah ya nema maka gafara za a yafe maka shikenan suka ga ya masa ka shikenan su kuma suka ce ina suka bara su yi wa manzo Allah ta kuma ƙarya tunda suna da imani suka ce suka ce to yanzu idan muka yi ƙarya aka saukar da alƙur'ani aka tona mana asiri shikenan sai suka hawa sai suka zo suka faɗi gaskiya suka zo suka yi bayani suka ce su da wallahi ba mu da wani kuɗi kawo ya ce ban taɓa samun lafiya ma irin na wannan lokacin ba ga abun hawa na kuma mai lafiya kawai dai Allah bai kaddara zai wannan laifi na ne ni ba ni da wani uzuri shi ne maza zuwa sai da wani kuje sai Allah ya muku hukunci su wayannan munafukai su sun tafi suna farin ciki na karɓar su sun ɗauka cewa sun haini su kuma yadda suka shiga damuwa a ƙarshe manzo Allah ta sama ya sa aka musu kafin kuɗi su musulmi guda uku aka sa musu kafin kuɗi babu mu'amala da su kuka fata da suka kwana a ciki sannan kowa aka ce ya abin nan ya kawar cewa iyalin kowa suka ce mai guda su ne ke nan musamman su ba aka ce a karfa kusanci iyalinka kwana hamsin duk sahabin da ya haɗu da shi da ɗaya daga cikin in yi masa sallama sai dai ya amsa da shi amma ba zai magana da shi ba zai hira da shi wannan hukumar da aka mutu saboda imani aka aka yi kwana goma aka yi kwana ashirin kwana talatin kwana arba'in har zuwa kwana hamsin za su zo su kai da manzan Allah ta sama kabu ya ce sai in in dinga tunanin anya manzan zuwa ya motsa bakin sama kuwa na yi masa sallama ko ya motsa ya motsa zai amsa masa sallama amma kuma ba zai magana da kai iyali kamar ka ce da gida haka suka aka suka rayu rayuwa na kunci har kafirai suka dinga lallabin su sarakunan kafirai mun ji an ce abokin ku ya yi watsi da ku ku zo muna za mu taimake ku sai imani ya hada to haka suka zauna har lokacin da Allah ta'ala ya kaddara wannan kwanakin da wahalar da suka shiga sai Allah ya saukar da aya na cewa ya yafe musu ya gafarta musu shine ubangiji ta yace wahalar da zaka tsadina kulliku حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب wato Allah ya tafi duban mutum uku nan su ne ka bin malik da murarar bin rabi da ilal bin umayya mutum uku waɗanda suka shiga kunci wanda ba su ji yaƙi ta buka ba suka shiga kunci ƙasa ta musu kunci sanda suka fara gani wannan ƙasar ta duniya hanya ita ne ma kuwa itan ne makuwa dan uwanka ya haɗu da kai kamar da sallama ya ko da kai sai dai an kama ka kawai ba zai saurare ka ba wanda kana gani abokin ka ne a gini a dole su shiga taki a kan to Allah ta'ala yake mun tabbatar da babu wata mafaka daga azaban Allah sai zuwa ga Allah sai Allah ta'ala yake ya gafarta musu ya karɓi zuban su to shikenan abin kuma ya zama abun murna abun farin ciki aka musu murna cewa an karɓi zuban su wannan sai ya zame musu daraja ga ana karantawa a Qur'ani kabin ma ya zo da gudu wajen masafa ya ya rasulullah an mini abin da yace wanda ya masa addishi nan ba zai tawo mata wani wanda ya masa addishin haka da duba sai sai ya rasulullah ya saboda farin cikin haka da duba na duk dukiya ta na ba da kafi da gidi gaba daya saboda mun duk abin da na mallaka a duniya wanda zuwa ya masa amsi alayka bahra mali a'a kai da wani abu da ya kama da wani ai abubakar ne ya ba lokaci ba a shika shi za a karba imanin sai yana da karfi sosai ba zai nadama ba amma sauran mutane to aka yi wala ta jaje da kamar gudatan ila wani ka wala ta hakuntan baki wa ta kawo da maluma mutuwa to da ka karka yi mako ka ki ba rafa ka ba duka dan ka ba duka daga ba za ka zo kai nadama wata bukata ta tashi maka ka ce ah kaga da ban bar gaba da ban za kai ne ka to karka yi irin ka ga wala karka yi haka amma abubakar an san bai ba sai aka taba da ka ce yake wani bangare da zuciya to su dai Allah ya taimake su an kora su amma kuma haka din ya zama musu daraja ga ake zuwa ana karanta kitabun Qur'ani ya wanke su to amma wayannan munafiqan ko su ba sun halaka tare da masu halaka to kan an tona asiri su ne to sai Allah ta'ala ya wala su salli ala ahad ya ina anya kuwa to za mu tsaya insha Allah ko nan ubangiji subhanahu wa ta'ala kara mana imani da tsoron Allah sai ko kuma za mu tsora shi صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.